ittifaki akwai wannan misalin fadin Allah madaukin sarki alam nakh lukum alam nakhlukum min ma'in mahin zamu idigamin kafin cikin kafin wa in kana akwai fuskoki guda biyu akwai al-idgamu tam ko kuma al-kamil al-idgamu kamil ko kuma tam sannan kuma sai nau'i na biyu shine al-idgamu naqis shi kuma al-idgamun naqis mun dai diga mun ji tam din ko alam nakhluqukum lukum zakan tashi da kafin guda daya ka annamal qaf lam takun maktubatan kai ka ce babu harafin kafin a gurin alam nakhluqukum lukum wannan kowace riwaya zaka yi in ka zo zaka yi shi sai kuma alam sai kuma nau'i na biyun shi ne sai kuma nau'i na biyu shi ne alidigamin nakis alam na lokum lokum kamar za ka ce lokukum ta ma ba za ci kalkalin kafin ba saboda idigamin shi ne zai hana kalkala ɗin alam na lukum lukum kamar za ka ce lukum amma ba za ka karin kafin din ba saboda a riga mani'un lilkalkala alam na lukum lukum shi ne kamil lukum luk amma fitar za ka rike kafin lukum lukum mun fahimci wannan kuma da wai in za a sa a sa sani a sa a slide mode saboda abina ana samun na'am alhamdulillah المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا صفة من فدا takaru aram shine mujawara a samu harfa suna fitowa daga gaba daya kuma sannan suna da makwabtaka da juna wajen mafita kamar misalin harfin da ke fitowa daga halci kaga halci akwai harfin kof da kaf akwai jim akwai shin akwai ya akwai ta akwai to akwai dal akwai na'am ra akwai to akwai nun akwai sa akwai lam akwai dod akwai nun akwai sod ko to waɗanda malamai suka yi tufaki waɗanda aka yi tufaki a kansu wajen mutakaribani akwai kafin da kafin sannan kuma akwai lamun da kuma ra'un kama misalin mene قل رب إما تريني ما يوعدون قل ربي قل ربي domin idan muka fita samu ga ara sai ko mene sai kuma la la ra la ra akwai malaman da suka tafi akan mafitan su da ne ma kawai akwai malaman kuma da suka tafi akan mafitan lamun daban ra'un daban kamar yadda zamu gani wajen makarijul huruf insha Allah ta'ala na'am ban ji fa kalla na'am na'am ala kiratul digam ba haka ne kuwa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun bal arana in kai sakto wannan ba maganin idgam kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun idan kuma kai idgami to shine zamu kalle shi ta nan wajahi din lamun da ra'un mutakaribani mutakaribani amma waɗansu malamai suna sanya su cikin mutajanisan cikin mutajanisan amma mafi ƙarfi shine mutakaribani ne domin ta ƙara ba makarajan ko? wata da fa sifatan na'am? eh cikin sosai kuwa sosai kuwa mai wannan littafi na hidaya shi ya sa shi ya kawo su ne cikin mutajanisan amma mafi karfi mutakariban ne to daga cikin kunga shi kuma tarifin shi kuma huwa ma ta karaba makarjan wasifatan ko huwa ma ta karaba makarjan wasifatan shi kuma ya kawo misali a misali wani misali shine akwai misalin fa'un cikin zalin ko fa'un cikin zalun fa'un idan ka idigami cikin zalin ko kan misalin yalhaz zalik za mu idiga mu samun cikin zalim yalhaz zalik yalhaz yalhaz zalik idan makaranta yalhaz zalik mun yi izhali kamar yadda warshi ke yi da wasu qurra'u din amma mu za mu idiga mi ne yalhaz yalhaz yalhaz zalik yalhaz zalik kuma mu lura da kyau kamar yadda zamu gani wajen sifatul huruf zalun ba a ciza zalun tana da sifar rakhawa sifar rakhawa sifa ne wanda yake dauke da yake da nuna taushi na harafi na fafitan harafi yalhaz zalik yalhaz zalik ba halce ba zai ba zai fito ba yalhaz zalik kamar yadda zamu gani insha Allah na idigami ba koko idigi zahari zami na'am a a hafsu ya zama karanta zami idigami ne yalhazzalik ban sani ba ko ya yi ko to ban sani ba ko mai ke tambaya na'am a halci ba zai fito ba kawai zai dan zaka dan za ka ɗan saƙo shi ne kawai tsakankanin abin nan haƙorin sama da kan halce kawai yalhazzalik yalhazzalik waɗansu mu sukan turo shi ne yalhaz kai kace za su yi muku gwalo to kaga wannan ko na'am a hafsu za a idigami kai ba ma na'am a hafsu za a idigami ne yalhaz zalik yalhaz zalik a hafsu da waɗansu ƙura'u ɗan amma kamar su warshu da kuma su ƙura'u suna yin zahari kamar su warshu da makamancinsu mun fahimce shi ko? to Allah shi da fahimtar da mu sannan kuma idan muka kalli ba ma ba ma ba ma wajen ba'un da kuma ميم يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين زامي ادغام باون cikin mimun ya bunayya rukam ma'ana irkam ma'ana to anan ai bawun tana da kalkala ko irkab ma'ana to kun san kamar yadda muka faɗa jiya can ko kuma cikin ɗaya daga cikin darussamu da ya wuce inda aka samu kunce-kunce guda biyu to ɗaya idan ya fi ƙarfin ɗaya to sai amfani da ɗayan misali wani hukunci yakan hana wani hukunci kamar misali na akwai ai akwai karkana na bawun ko akwai kuma idigami ko to idigamin ya fi ƙarfi fiye da galgalan don haka shi yasa in an yi idigami sai ya zanto ba za a ci kalkala ba fal'idigam mani'un lilkalkala fal'idigam mani'un lilkalkala kamar nan ma alam na hulukkun idigam kamil ko kuma tam alam na hulukkun lukkun luk kamar za ka yi faɗi ƙaf to a nan shi ma akwai idigami naƙis to kun gani a kowane dai kowane daga cikin fuskokin guda biyu dai babu kalkalan kafin ba kalkalan kafin idigami ya hana kalkalan kafin din mun fahimci wannan ko Allah shi kara haska ka mana mani wannan mutafaq bainul qurra kowace kira kana kake kake yi kana da hukunci guda biyu anan kowace riwaya shi ma barra ne nan sirrin nan kana da shi ma wannan wajen yin amma sai dai a riwayar hafsu za ka yi saktu da yake shi na yin saktu guda hudu za mu ci insha Allah sannan kuma sai mutajanisan na'am mutajanisan ta'un da ta'un suna mutajanisan ne eh bari mu gama dai bari mu gama za mu zo insha Allah muta kuma ladhani ko kuma hurmar harfani ladhani وهما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا اتفقا اتفقا اتفقا اتفقا اتفقا اتفقا مخرجا واختلف صفة أما أنا تقارب أنيكو waɗannan kalmomin suna da kyau kula da su wajen mutajanisani humul ladani kuma harfanin lazi da zani ittafaka ittafaka bi ma'ana ittahada ittahada ko istama'a duka harfa guda biyu da suka ittifaki wajen mafita amma kuma suka saba wajen sifa ittafaqa makhrajan wa ikhtalafa sifatan shi kuma wannan an same shi ne wajen harfa guda biyar mazhaban malam kuturu akwai wani imamu kuturu shi yana daukan nunun dara'un nunun dara'un cewa su ma mutajanisani ne nunun dara'un mutajanisani ne da kuma lamun dara'un to kaga shi mai hidaya tafi akan ra'ayin wani ne ma imam kuturu imam kuturu lamun dara'un wanda muka sa anan su suna nan ne a mazhabansa imam kuturu imam ne na luga ga kuma shi wajen nahau a wajen tajwidi tijani sani safir muna da idgamu dal fita kamun salimu na'am ما دلّا ودت طائفة من أهل الكتاب لو ودت طائفة زامي إدغام طا تشكين أتا تشكين طا عفوا أجيبت دعوتكم هذه زمان قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ji bat da'wa duk ma fastaki ma wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamuna suratu yunus ko zamu idigamun ta'un cikin dalil jazakumullahu khaira sannan kuma kaman idigamun dalun cikin za'un إذ ظلموا إذ ظلموا إذ ظلموا ومن إدغام حرف تاء تكن تاء تاء في في الطاء كمان مني نعم yau akwai la'in basafta ilayya ya daka litakatulani ma ana bi basitin ko? ma ana bi basitin yadiya ilayka liakatulak to a nan za akwai idigami a nan mun fahimci wannan ko? me yasa ba a samu gurin shi ko wani idigami ana samun shidda ko? amma me yasa ba a samun shidda ba saboda idigamin za a yi ne idigami nakis idigam nakis ba kamil ba idigam idan ka zo za karanta kamar za ka yi karkarin ta a afwan kamar za ka yi karkarin ta basabta basabta ta basabta kamar za ka ce basabta amma kai haka yi zahari sai ka rike ta'un din ka rike mafitan ta'un din ka bayyanar da siffar isti'la da yake da shi itbaq da yake da shi siffar itbaq basabta basabta basabta basabta basabta kamar haka wannan kuma za ka yi shi a kowace riwaya insha Allah idgam naqis na'am alaikum salam wa na'am in ka lura da kyau eh wajen hibi ne a yi akwai bambanci domin a nan ba ta harafin itibaki ne kawai harafin itibak ne duk da yana ya sufanta da istila'i amma a nan harafin mene ne harafin istila'i ne eh da gina ya kuma yana da kalkala dukkan suna da kalkala sifar istila'i za ka bayyana a nan amma nan ko sifar itibak kawai za ka bayyana sannan kuma na'am wata akwai don wani tambihi iz zalamu nan muka kawo shi ko mutajanisan ko idgamin dalin fitta mun kawo addal fitta wannan zai zama idgamin ta ne fiddal mun gane shi sai na kasa nan na'am idgamin ta ne ko fitta wata janisan mun kawo ta fitta idgamu ta fi ta idgamu ta fi ta nam ta fi ta haka ne ko kamar misali mini fa'amanat طائفة ادغام الدال في التاء الدال في التاء من كاو شي نعم الدال في التاء الدال في التاء نعم أتم نعم ولقد تركنا ولقد تركناها آية وهل من مدكر to akwai wani tambihi kamar yadda na faɗo baya yalhaz zalik mun sa shi mutakariban ne ko yalhaz zalik amma me tarifin mutajanisan mutakariban fa to aga sa za sa za wannan ta ƙara ba ne koko ittafaka ittafaka ne ko ittafaka makarajan to zai zama karkashin wanne ne mutajanisa ne ko wannan kenan ko to wannan kun ga zamu ka zamu dawo da shi nan ne ina zuwa zamu dawo da shi nan ne yalhas zal yalhas sa zal zamu dawo da shi nan ne sannan kuma idan muka li ba ma ba ma ai wannan ittafaka makarjan waqtalafa sifatan so bita bisa ga tarifin mutakariban da mutajanisani na zamu sa su shi man kun ga zamu dawo shi ne mutajanisani Allah shi ƙara fahimtar da mu bari mu karanta littafin sai mu ƙara duba ko tare da kai na a shi mutaba'idani idan aka samu harfa guda biyu sun saba wajen mafita da siffa shine mutaba'idani to kamar inda na faɗa abin da ya sa mafi yawancin littafai ba sun kawo shi mutu ba idani ba saboda duka harfa sun duka ƙurra sun ittifaki akan za a izahari ne kawai mun gane za a izahari ne shi ya sa ba a kawo to shi ya sa mu ba za mu ba sai magana akan shi ba izahari ne kawai izahari ne kawai kamar misalin alhamza da ba'un shin mafitan su da kamar misalin shinin da shinin da mene a kar kar ya zama harafin lisan ne sai dai su zama shafatain ko kuma halq shinin da da ha'un shinin da ha'un ya'un da ha'un ولقد أرسلنا نوحا ولقد a de a kaga mutabayidan ne wannan to shi hukuncin shi zahiri ne kai kowace kira'a kowace riwaya shi yasa malamin ba sa kula da su wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'un da wani ta'un da lamun wani misalin shi قلتم لا تا لا تا اختلف مخرجا اختلف مخرجا to wajen siffa siffa sun yi tarayya sun saba yi wajen siffa ma insha Allah ma huwa al-idgham huwa ibaratun an khalt al-harfain in an ce al-idgham ibara ce wacce aka kawo ana nufin cakudon haruffa guda biyu wa idgami ahadihima fil akhir da shigar da ɗayan su cikin na biyu ila kam qismin yanqasimu yanqasimu ila thalathati aqsamin ya kasu kashe uku mutamathilain wal mutaqaribain wa mutajanisain ma huwa idgam mutajanisain menene idgam mutajanisain huwa an yattafiqa al harfani sifatun wa makarjin shine harfa guda biyu su haɗu su yi ittifaqi wajen mafita da siffa ya zama siffan harufa guda biyu iri ɗaya ne da mafitansu ma iri ɗaya ne jiya na ba da wani misali ko? kamar ɗan uwa shakiki me ya asalinsu? uwa ɗaya uba ɗaya kunkumban jana ko sun zama mutamathilani kuma gashi mun ga duka misalansu ko? na hukumul idiga ma hukumu idiga mutamathilain mene hukuncin idiga mutamathilain hukumu hu al idiga mujuban shi mutamathilain wajibi ne za a idiga shi ko duk da ka same shi a cikin alkur'ani mutamathilain amma saghir kowace riwaya wannan mutafaq alaihi shi ne wanda muka kawo kamar idrib bi asaka bal la yakhafun wa qad dakhalu da iz zahaba wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka ma kul idga mutakaribain menene ma'anar idga mutakaribain huwa ma takaraba makharajan wa sifatan shine dukkan inda aka sami wani abu na harufa yayi kusanci wajen mafita da sifa harfa guda biyu aka same sun yi kusanci wajen mafita da siffa mafitansu ya yi kusa siffinsu ya yi kusa ma misali zalika mai misalin haka misali sa inda zal yalhaz zalik amma mun ce mun kawo shi wajen menene e amma tsaya mu duba da kyau mu duba da kyau ya ce ko ma ta karaba makarjin musifatin ko? sa za sa za nan mafitansu ya yi ittifaki ko ko ya yi ikhtilafi ya yi ittifaki to me tarifin mutijani sani to kun gani watan abin in ba kado da kyau bane sai rikitar da kai saboda inda a nan ne kana ganin ga gidansu hassan can ga gidansu husaini can ga gidansu badawaye can bakutu ga gidansu can ko ba haka ba amma su harufan ba ka ganin mabitan sai dai a mene sai dai a yi takadiri a kaddara ko shi ya sa to in ba ka kula da kyau ba to sai ga al'amarin ya rikitar da ya rikitar da mutum ban sani bayan Allah an gane ko to mu duba nan gashi ya kawo mana misalin sa'un da zalun a cikin mutakaribani amma cin kuma gashi mun kawo cikin mutamasilani ko? mutajanisan afwan to sai mu duba menene tarifin mutakaribani huwa ma taqaraba makharajan ko kuma ma taqaraba sifatan wa ikhtalafa makharajan kun gane shine muka ce kamar misalin fa za fa za fa za mafitansu ɗaya ne ko ku ba mafitansu ɗaya ba ne mafitansu ɗaya ne za mu zo wajen makari za ku gani insha Allah mafitansu ɗaya ne to kun gani idan muka dubi tarifin mutajani sanifa huwa mattafaka makarajan wa ikhtalafa to ya fito na'am wato balaman ko wajen tarifi akwai kace na ce da suka ɗanyi yi amma sai ka dubi wanne ne ya fi kusa da ra'ayi mafi ƙarfi a sawab shi kenan sai ka amfani da shi kawai to shi ne ina jin muma muka yi ko malamai shi ne muma muka yi kun gane wannan littafin tana da sharhi sunan sharhin inayatul mustafid fi sharhi hidayatul mustafid inayatul mustafid sai kai downloadin ka rubuta inayatul mustafid ka rubuta pdf to ba mamaki ina nan da ita na na sauka da ita amma ban gaskiya ban bi ba ba mamaki kila ya tambihi akan irin waɗannan gyare-gyaren kamar lamun da ra'un na gaya mana waɗansu sun kawo cikin mu tajanisani waɗansu kuma sun kawo cikin mu tagaribani la ara mafitansu dai ne mafitansu bisa ga ra'ayin su ibn jazari da khalil bin ahmad al-basri al-farahidi mafitansu ba ɗaya bane to kaga wannan zai zama mun babu menene za zama mun babu takaribai ne amma idan ka dauki mazhabin su quturuf su sun tafi akan nunin da lamun da ra'un duk mafitansu dai ne to kaga anan sai zama sai zama karkashin mene ashe kun ga inda ake samun bambanci wajen misalai ya danganta da ta'arifin nau'in idgamin ne wanda ya ta'arifin idgamin mutakaribani da kaza wannan kuma ya ta'arifin shi da kaza to kaga wajen misalai dole za a sami ne za a sami bambanci to sai ka duba wanne ne mafi dacewa da daidai za mu zo wajen makarij insha Allah ta'ala za mu gani to sai ka ɗauki wannan kawai wa misalul ba'i inda mim ya bunayya rukan ma'ana kaga ba ma ba ma nan kuma ga ya kawo shi karkashin menene mutakaribani ko to mutakaribani huwa ma shi kanshi kun gani huwa ma taqaraba makharajan wa talafa to amma ba ma hal taqaraba au ittahada ittahada kuna na'am eh ya ce ko ma ta karaba makarjan wasifatan to amma kuma ka dauki ba ma ba ma nan sun yi kusanci ne koko sun hadu kaga kenan kama akwai tika da wurar tsakankanin misalin da mene ta tarifin shine nake son mu kula shine nake son mu kula na'am mallan ya gano wata mulhaza ko wa misalin kafin da kaf misalin kafin da kaf alam nakhluqukum alam nakhluqukum idan muka dubi ko ka ko ka mafitan su dai ne mafitan su akwai bambanci wa in kan daga gaba dai ne ko ta kara ba makarajan waqtalafa to kaga wannan misalin ya mene kad asaba huwa musibin huna huwa musibin huna ya dace a nan watan kun gani daga cikin abin da ya dama sa muka ce ko kuma manufan yin da wannan karatukan yan uwa ba wai ba ilimin bane a akwai ilimin sai dai akwai tambihi ne a wadan su gurare me ke kawo sabanin misalai wancan ya kawo wannan ya kawo ya saba shine rashin cikakken fahimtar ta'arifi rashin cikakken fahimtar ta'arifi to sai ka gama an dafa wani misali an sashi a wani guri misali duk wanda ka je ka tambaye shi ina jin ma har yanzu a wasu gurare wajen musabaka ko da kun da ƙasa ne me bambanci tsakankanin kalkala kubra da sugura sai ce maka kalkala kubra ana samun ta a karkin kalma su guda kuma a tsakiyar kalma wannan ba fahimta ne mai kyau ba saboda mene ba fahimci tarifin ba mu fahimci wannan ko amma duk wanda ya fahimci tarifin zai ce maka bambanci tsakankanin kalkala kubra da sugura shine kalkala sugura shine idan muka samu harafin kalkala ya zo da sukuni na asali kenan zai iya yi yiwa ya zo a tsakiyar kalma zai iya zo kalakakken kalma kamar lam yallide wa lam yulade kaga yallide wannan sukuni na asali ne zamu dauka jazma ce alama ta sukuni ko zamu dauka ta asali ce domin in ka tsaya daurin nan ko ba shi nan in ka wuce yana nan ko ba shi nan Allah saka muku da alheri ka kalkala ta zama mai ci a nan amma idan ka ce wasama izatil buruje kaga buruji ne da jarra ko to amma tunda mun tsaya yanzu mun cire jarran sai mun kawo sukun to yanzu kalkala zama ne ta zama kubra saboda haka duk inda harafin kalkala sukuni ya bijiro masa to sai mu ce kalkala ta zama kubra jama'a mu fahimci wannan ko Allah shi ƙara fahimtar da mu shi yasa kula da ta'rifin nan yana da kyau kula da tarifin nan yana da kyau na ga muku na samu wani littafin tajwidi na wani alfallati ko wani ne in Allah da zan zan zan da bincika shi zan kuma zo mun da shi shi ko da ya tashi lam yalid wa lam yulad cikin kalkala kubra ya sashi to a dauka kuskure ne to waye wasu waye suka editing masu editing duk wanda aka ce ya fa gashi ina son da Allah zaka duba mu wani littafin amma zaka editing wajibi ne ka kula da kyau wajen ta hakiki mun fahimci nan ko to Allah shi da fahimtar da mu kowane dan adam dai ajizi ne mutum tara yake bai cika goma ba amma wajen abin nan da ya shafi amana ta ilimi wajibi ne mutum ya kokari ya zanto ya kiyaye kuma amfanin ba bayar da littafin ka kenan wadansu su karanta Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya saka mishi da alheri Allah ji kansa ina jin sifatu salatin nabi ne ko ko akamul janaiz ne ɗaya daga cikin sai da akwai kofi wajen bakwai ana buga shi so bakwai kowane bugu kuma sai an yi gyara kowane bugu sai an yi gyara shi kan shi na shi kan shi ya faɗa in mana manta ba akamul janaiz yake bayani kofi na karke shi yafi amintuwa da shi wanda yar shi Allahu akbar yana kan yana kan gado yana jinya yar shi ita ce ya kai aka aika ya aika gurin ta gidan gidan aure ita ce ta rubuta mishi mukaddima to dan uwa kun ga addu'a zamu ta yi Allah shi ba mu zuriya na gari addu'a zamu ta yi to Allah ya ji gansu Allah shi musu rahama to Allah ka sa mu dace bari mu ci gaba saboda lokacin namu ko kula da ta'arifi yana da matukan fa'ida da kyau na'am wa misalil qaf inda al-kaf alam nakhluqukum kaga nan huwa musibun ma huwa al-mutajanis idgham mutajanis shayr huwa mattahada makharajan shine duk abinda yayi ittifaki na harufa in an ce ittihada bi ma'ana ittafaka idan ka samu harufa guda biyu suka yi ittifaki wajen mafita watan suka hadu wajen mafita waqtalafa sifatan kuma ya saba wajen sifa ma'ana suka saba wajen sifa bari mu gani shi ma'anan misalu ta inda ta misalin ta wajen wajen ta'un basatta kaga ta ta dal dukan su sun ittifaki wajen mafita amma siffan ku lura da kyau ta ta sun ittifaki to wannan tarifin ya dace nan kuka bai dace ba ya dace ko ya ya dace nan musibin ko musibin ومثال تاء عند الطاء وقال الطائفة إدغام كامل ديك كو sai dai basab ta kamar yadda muka bayani za a idgami ne nakis wa misalu ta inda inda dal afqalat da'wa Allah ta to sai mene dal dukin wannan mafitan su ɗaya ne mafitan su ɗaya ne waɗannan kaga nan ya dace ko madalla wa misalin lam inda ra misalin lam wajen ra'un kur rabbi wa kur rabbi zidni ilma lamun da ra'un malami suna da mazhabu ba guda biyu akwai ra'ayin ko fahimtar Khalil ibn Ahmad al-Basri al-Farahidi wanda shine Ibn Jazari ya tafi akan ya tabbatar Sheikhul Fan an ce Sheikhul Islam wajen kira'at Ibn Jazari ne kawai Sheikhul Kull wa Imamul Kull babu wani isnadi a duniyan nan ba tare da kaga kowace riwaya ce inda za baka ijaza sai kaga Ibn Jazari a ciki bayan wa kun gani an miƙe amma alkurani hidima to Allah ka ba mu iko na'am idan muka dubi la ra la tana fitowa ne daga adanin lisan ko ma ma yuhadhihi min hanakil ala amma wajen ra tana fita ne daga ina zaharul lisan ma ma yuhadhihi min kaga ta qaraba makharajan to yaya tarifin nan ya nan ya nan da ya kama nan ya dace a wannan tarifin bai dace ba Allah saka da alheri amma idan ka dubi ra'ayin su kuturu sun tafi akan la da ra da nun mafitansu ɗaya ne to kaga wancan tarihi ta wancan itibarin wancan mazhaban ne zai dace a nan Allah saka da alheri wa misalu za inda za misalin za'un wajen zalun in zalamu to zamu duba mu ga zalun za'un sa'un mafitansu ɗaya ne ko ba mafitansu ɗaya bane wannan mutafaka lahi kowace mazhaba akwai mazhabu ba guda uku mafi shahara wajen makharijul huruf to kowace mazhaba sun tafi akan menene zalin za'un za'un duka mafitan su ne to anan kaga misali ya shiga ya shiga kaga ittafaqa makharajan wa ikhtalafa Allah saka da alheri faslun fi ahkamil mudud wa qasamiha ince muke mu je shan faslun fi ahkamil mudud wa aqsamiha wannan fasali zai mana magana ne akan akamul maddi da kuma karkashe karkashen madda ina jin bayanan da muka yi cikin kitabut tajwid wannan ya wadatar to zamu zamu zamu ina ganin za bari mu dan yi wani rubutu kawai sai wadatar da mu ko أحكام المدود القراء العشرة مع رواتهم المدود المختلف عليها سكما مقدار حركاتها عند القراء ƙari'i na farko muna da imamu nafe na farko ƙarƙashin imamu nafe muna da kalon da warshun sai wane kuma auke warshi ko? na'am sai ƙari'i na biyu ibn kathir amma ibn kathir wannan ba shine malamin tafsiri ba shi malamin ibn mai tafsiri ɗalibi ibn tamiya ne wannan ibn kafir shi tabi'i ne tabi'i ne shi ƙarƙashinsa akwai bazzi da kuma sannan sai ƙari na uku shi ne fatal ala ko ibn ala abu amurin albasari ƙarƙashin shi akwai akwai asusi akwai kuma duri duri abi amuru sannan na hudu akwai abdullahi ibn amir ibnu wannan shine ya fi su shekaru don an haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yana da shekara biyu a raye Allah ya dauki ran annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amir yana da marwayata guda biyu akwai Hisham da Ibn Zakwan Ibn Zakwan sannan sai ƙari na biyar shine wani imamu asim shi ma tabi'i ne yana da hafs da shu'uba sai muna da hamza wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imamun saburan lilkurani na'am yana da khalab da khallad ko sai kuma al'imamul kisa'i Ali ibn Hamza shi ne na nau kenan shi ne na bakwai ko? ƙarƙashin shi akwai abul harif sai kuma duril kisa'i duril الكسائي sannan kuma na takwas muna da ne akwai abu ja'far yazid ibn al-qaqa karkashin shi akwai wani ibnu wardan da ibnu jamaz sannan kuma siwa ne na gaba yaqubul hadrami albasri yana da wane yana da ruwais da rauh sannan kuma sai khalaful bazzar ko shine ƙari na goma ƙarƙashin khalaf akwai a afon ƙarƙashin khalaf waye da waye na akwai ishaq da ibn idris ne ishaq da idris ne ko? to za mu ɗan kalli maddojin da suka yi iktilafi a kai sannan sai mu za mu kalli na ganin ko ɗan za su ɗan ko kuma wanda suke dan dan suke dan dogaye haka na a matso da Allah na a ba zai zauna ba saboda ya kujeran gane da zata zai zamu ko kuma ku bari ku bari in an tashi sai ku sai ku rubuta ko na
wani ya rubuta sai ya ba su su rubuta in wani ya rubuta sai ya ba su
eh insha Allah ta'ala wa alaikum salam al-mukhtalaf alaiha muttafaqun alaihi na son allon takaita shi ne kada a haka zai yi tsawo da yawa almududul muftalaf muftalaf alaiha kawai bari mu shi haka ma harkatiha wa insha Allah zai kona haka sun yi iktilafi akan wani madda na farko almaddul wajib almuttasil ko? tabbara mu ce alwajib المتصل sai kuma Allah a a a in kwantar da shi ba zai ba mu daman rubuta ba alwajibul muttasil aljaizul munfasil sai wani madda kuma suka iktilafi a kai badal na'am sai kuma wanne duk sun yi tufafi a kan lazim na'am lin sai dai allin mahmuz eh اللين المهموز صلة ميم الجمع to a takaicin takaitawa kawai shi almadul wajib mutasil nafi'u imamu nafi ina jin shi harka shida ne kawai da ja'iz mufasil mun bincin nan ko sannan kuma a nan badal min riwayati warshin yana da fuska harka biyu sai harka hudu sai harka shida to allin mahmuz shine misalin hai'a kun ga harfin lin ko maktuma qablahu sai ga alhamza gaba shine misalin allinul mahmuz sai kuma mene wannan na ya'un kenan ko sau'a silatul mimil jam'i kamar misalin wahum fiha mun mun fahimci nan ko to idan muka zo wajen alinil mahmuz shi a warshu yana da fuskoki biyu ko biyar da shida shi kuma a sana wajen silatu mimul jam'i yana ja harka shida ne amma da sharaɗin zuwan alhamza a gaba kalun kuma fa kamar madul ja'is ne kawai shi kenan mun gani alinul mahmuz gashi nan hudu afwan na sa biyar ko shida ne shukuran hudu da shida shi a nan harka biyu ne kawai badal ma harka biyu wani na'am na'am na'am na'am ya kamata a bambance ba a gaskiya ne kaga ma sun dai bambanta ma dai kawai marwata shi biyu afon harka hudu shi wannan kuma biyu hudu warshi kuma shi ne ke ja harka shida shi maki ta riwayoyin guda biyu madujaiz kudan abin nan maki bin maki madul wajib harka hudi ke ja ta riwayoyinsa guda biyu bazi da kumbul harka hurhudu ne kawai a wajibul muttasil sai kuma jaiz al-munfasil ta riwayoyin guda biyu harka biyu ke ja mun gane ko bandar ta riwayoyin guda biyu harka biyu kawai ke ja allil mahamus ta riwayoyin guda biyu duka harka biyu ke ja sannan kuma sai mene silatu mimul jam'i ko to yana ja harka biyu idan an sami idan ba a sami alhamza ba idan ku an sami alhamza kaman ja'is ne a wajen shi kaman muddin ja'is ne har ja'is nawa ke ja harka bi kenan ko to bari mu bar shi kawai haka ya ma ya ma dauki kenan kawai sannan sai abu amrul basri wajibul muttasil hudu yake ja to za a jiya ai ba ina ganin mu ƙarfi wannan sai kuma aljaizul munfasil ta riwayan susi shi na farko ko harka biyu ke ja ta riwayan duri kuma biyu da hudu sai kuma badal ko har ta ruwayoyin guda biyu duka biyu ne shi ma wannan haka shi kuma nan ba ma shi da besila haka ne ko? madalwajibin ta wajen abdullahi bin amir riwayoyin guda biyu haka harka furkudu ne kawai shi ma badal harka biyu ne alilin mahmud shi ma biyu bayin sila ko idan muka zo wajen hafsu a riwayar hafsu alwajibul muttasil hudu da biyar aljaizul munfasil ta riwayar shatibiya shine ma a cikin nan za ku gani biyu ne a abubuwan hudu ne da biyar ko to amma idan kana tarikan tayi ba za ka iya ja harka biyu ma badal harka biyu alil mahmus harka biyu sila bayin sila sauran wani ne sai imamu hamza ko harka shida wajib da ja'iz shida shida badal biyu alil mahmuz biyu bi mayin sila sai malam kisa'i ta riwayoyin guda biyu duka harka hurhudu ne sannan badal biyu shi malin mahazbinus biyu wannan kuma ba bai sila shi ba abu ja'afar wajib yana ja harka hudu ja'iz harka biyu wannan biyu wannan biyu amma abu ja'far to ko da ke bari mu ci gaba da kawai tare da kai yaqubul hadrami wajib hudu jaiz biyu biyu biyu bai sila ko yana sila kiranin abu jafar a yaqubul hadrami ta yi daidai da kiran wani ne abu amur al-basri ko shi kuma abu jafar nashi ta yi daidai da wani ne Mm. abu amurul basri ko kamar yadda ibn juzari ya bayani cikin wannan a cikin durra cikin durra sai kuma khalaful ashir hudu hudu biyu biyu babu sila wannan dan analysis kana akan dukansu insha Allah wanda ke son bayani ƙarin bayani sai sami littafai na kira'at ya sami wannan littafin al-kamil fi kira'at al-ash na professor isa al-masarawi al-kamil fi kira'at al-ash na'am babu silati mai miljami duka
Anas.